وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda ayyun ma Allah sake dawowa da mu mu ci gaba wanda mana na a cikin wannan surata suratu hamim as-sajada wanda kuma waɗannan ayoyin da aka karanta jiya an karanta su ba a samu dama fassara su ba shi yasa aka dawo da suwa wanda muna ƙarshe ƙarshen wannan sura wanda za mu tashi a aya ta hamsin da biyu a cikin wannan sura ta suratu hami a sajira ɗin shi ne faɗar allah maɗaukin sarki sanurihim ayatina fil afaƙi wa fi an fusihim hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq allah maɗaukin sarki ke cewa sanurihim ayatina da sannu za mu nuna masu ayoyinmu fil afaƙi a cikin sasanni baki ɗaya shine aqdadis samawati wal ardi sasannin sammai da ƙasai gaba ɗayansu shi ne minan nirat watan shi ne na daga haske na waɗanda allah maɗaukin sarki ya yi a cikin sama ɗin nan tun daga watan a rana da wata da tauraru da sauransu sannan wannan baci da kuma tsire-tsire wal ashjari da kuma sauran itatuwa kala-kala daban-daban waɗanda allah maɗaukin sarki ya yi su domin su zama matsayin aya ya zama su zama wanda suka nuni zuwa ga gwadin kudura ta Allah maɗaukin sarki ɗin to shi yasa Allah maɗaukin sarki ya yi waɗannan abubuwan cikin sassanni daban-daban ya halitta mana rana da wata taurari ga sunan itatuwa a nan ƙasa da tsire-tsire duka sunan dai irin su iska da ruwan sama duk da Allah maɗaukin sarki ke mana duwatsu na duk da sauran dai abubuwan da Allah maɗaukin sarki mana irin su manya-manyan koguna kamar ka ce teku na misali ko kaga teku abun kallo ne kwarai da gaske duk inda ruwan sun ka taru in waɗannan wanda ba ma teku wani lokaci duk inda wani babban gulbi yake ko wani babban gebe sai ga wani lokaci an kai ruwan sama sun kai yawa har wurin kallo aka zuwa to dukan su shine Allah yake magana da duk da yayi waɗannan abubuwan don su zama matsayin aya ga mutane ka gano cewa waɗannan abubuwan ba su sun kai kanun su ba Allah madaukin sarki shi yayi su to saboda haka sai ya zama wannan babban aya ce domin a gano hakan sannan kuma sai a miƙa waya zuwa ga Allah maɗaukin sarki domin a bauta mashi kamar yadda ya ba da umarni ɗin to shi ne sanurihim ayatina da sanu za mu nuna masu ayoyin mafil afaƙi a cikin sasanni gaba ɗaya sasannin nan da na sama da na ƙasa gaba ɗaya sannan ba wai cikin sasannin sama da ƙasa ba sai Allah ce wa fi an fusihim har da cikin kanun su kan su ‘yan adam ɗin to Allah zai gwada masu ayoyi ne a cikin su sannan hatta ya tabayyana lahum haddai ya bayyana gare cewa annahu cewa wannan alkur'anin nan da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ga manzo sallama alhaqu lalle gaskiya ne saboda haka gaskiya ne min Allah daga Allah bil ba'thi da yake magana kan tashi alkiyama wal hisabi da kuma hisabi da za a yi na sakamako ga bayi wal iqabi da kuma azabtawa ga waɗanda sun ka kibauta ma Allah madaukakin sarki don haka fayu aqabuna sai a masu azaba ala kufrihim bisa ga kafircin su bihi da shiya sannan to shine Allah madaukakin sarki sannan wabil ja'ibi da kuma kafirciwar da sun kai da wanda ya zo da shi kai ne alkur'ani din to dukan su dai ubangiji madaukakin sarki ce waɗannan ayoyi ne Allah madaukakin sarki ya saukar sannan ya ce awalam ya kafi bi rabbika shin wai ashe bai isa ba ga ubangijinka cewa annahu ala kulli shay'in shahidun shi mai shaida ne bisa ga dukkan komai saboda haka ai shi kada ya isa ya zama mai shaida akan cewa shi ya aiko ka manzancin nan abubuwan da ka so masa da shi ka gaya masu din nan za su tabbatar da cewa Allah madauki sarki shi ya kuto shi Allah madauki sarki yana shaidu ko su busu yadda ba to shi Allah dai kafa billahi shahidan shi yasa wata aiki cewa kafa billahi shahidan muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh Allah ya san mai shaida cewa manzo sallama shi manzo ne ne shi ya aiko shi zuwa ga halitta baki daya ah kaga nan wajen ubangiji mu dauke sarki wannan aya yake gwada mana cewa sanurihim ayatan fil afaqi Allah zai gwada mana ayoyin shi a cikin sasanni gaba daya sasannin sama da na ƙasa sasannin nan na sama kaga yanzu mu kalli irin girman halittar rana da irin girman halittar wata da ta taurari kanta sannan ga ita kanta saman din da kanta guda bakwai ma su kansu dodo ayoyi ne wanda kaga ita sammai din nan da aka halitta guda bakwai ne kuma duk ta tsakanin wannan sama ta ɗai misali kamar tsakanin mu ne zuwa sama ta ɗai to muna da watan tsakanin mu da wannan sama ta ɗai din muna da ta akwai ta ta shekara 500 tsakani shekara 500 da tsakanin sama ta ɗaya ita ma zuwa sama ta biyu shi kuma akwai tafiya ta watan shekara 500 shi ma har dai zuwa sama ta bakwai ɗin kowace sama tsakaninta da wata wata ta he shekara 500 tsakaninsu to wannan ne su ne sai Allah maɗaukin sarki kaga in ka haɗa gaba ɗaya za su baka ta he shekara 3,500 kenan in kana so ka yi ta he aka kai zuwa sama ta bakwai sai ka yi shekara 3,500 sannan ka kai can ɗin sannan kuma ya an ka zo ba kuma ƙulewa an kai ba ya an ka ce kuma can akwai gaba da sama ta bakwai ɗin ita ma ya an zo shi ma ita sama ta bakwai ɗin akwai yadda za a wuce ita ma akwai sama gari ta ɗin to wannan kaga duk iko ne na Allah madauki sarki wanda yake gwada ma bayan shi sannan ga irin abin da ya halici irin su waɗannan tauraru ɗin nan ne wanda yan kaddiba su waɗannan taurarin da ake magana wato su taurarin nan suna da girma su ma ba wai haka suke ƙanana ƙanana ba a girma gare su waɗannan taurarin domin za ka samu taurarwa guda daga ciki ta lullunka duniya ba maluki guda ba amma sai ana ganin su ‘yan ƙanana ƙanana can sama abin da ya sa a ganin can ƙanana ƙanana saboda watan nisa da suke da shi ne suna nesa ne suna sama ne ƙwarai da gaske ka san dama duk abin da ya sama da yawa to ɗan ƙarmi ka zama to yanzu kana gani dai irin yanda watan jirgin sama yake duk girman da nashi wannan babban nan wanda yake ɗaukar mutane da yawa amma kuma sai ka ga duk da haka nan kasancewa duk girman nashi amma sai ka ganye tashi zuwa sama sai zama kawai ɗan ƙaramin tsuntsu kuma duk girma ne to kaga nan za ka gano cewa ashe su waɗannan ne taron da kake hango kakka ɗauka wa 'yan ƙanana ne kana ɗaukewa ka sa aljihunka ba haka ne yake ba manya-manya ne wasu hin duniya girma ba ma lunki guda ba sannan in ka zo ga rana shi ma haka nan ta lullunka duniya azali mai yawa ita ma shi ma wata haka nan to kaga dukkansu shine Allah yake tabbatar da cewa wannan duk ayoyi ne amma sai ya zama kaga sai wanda Allah madauki zaki ya sashi wata ya sa shari'a gare shi yake gano haka din kuma hayyan iman da haka din wanda shi yasa sai kaga cewa waɗanda ma ya kamata su ma hayyan kowa imanin sai kaga ba su yi ba tun da yanzu in ka diba irin su tura da suke tafiya zuwa irin duniyar wata kaga su ka gani abubuwa na ban mamaki ma da yawan gaske suna tafiya suna gani abubuwa na ban mamaki da yawan gaske a ita a duniyar wata din kaga za su je su ga abubuwa na bamaki ga sunan daban-daban da Allah ya yi wanda su kansu ma sun ta gano abubuwan da har suna tawa suna ba da labari ma suna cewa akwai alama cewa wai ita wannan sama din nan lallai wai wacan nan wai ya taba tsagewa suka ba da labari ga mamaki suka ga muku ga alquran da ma ya ya da ba mu labari in ita da bata sa'atu wan shakkal kamar dama an ayi wannan din mu'jiza ce ta manzo sallama wanda aka yi wannan wai su ma sai ga sun ha gano haka nan wai zuwan da suka duniya wata da wani bincike sai sun ha gano wai watan da ya taba tsagewa wata rana wai to kaga muku alƙur'an da dama ya gama ba labari tuntuni na ba mun san da wannan din wannan shine ubangiji madaukin sarki ya sabkar da watan abubuwan suna watan abubuwa na ban mamaki na mu'jiza ce na halitta ce da yayi a cikin sammai din nan da kuma kasai sannan kaga ga sunan su halittar malaiku da sauran duk abubuwan da Allah ya halitta su baitul ma'mur duka dai a sama din ne kenan in ka dawo nan kasa shi ma sai ka isko shi ma gashi nan shi ma anan ƙasa irin yadda Allah madaukin sarki ya yi abubuwan na ban mamaki ga sunan tun daga ita kanta ƙasar da Allah madaukin sarki ya halitta ga tun ya shimfiɗa mana ita wanda za mu yi yadda muke so da ita mu sarrafa ta yadda muke so sannan kuma ga irin yadda ubangiji madaukin sarki ya kawo halittu daban-daban kala-kala tun daga su ɗan adam mutane kenan har zuwa ga abin da ya shafi dabbobi dabbobi ma kala-kala har zuwa ga abin da ya shafi kwari da itatuwa da duwatsuna da sauran duk halitta gaba ɗaya na ban mamaki da Allah ya yi to duk dai Allah madauki suke na tabbatar da cewa to wannan wa duk matsayin aya ce ka gwada mana shi yasa ka ji malamai suke cewa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun kowane irin abu akwai aya ciki ne wadda take gwadin cewa Allah madaukakin sarki shi kadai yake baya da abokin tarayya subhanahu wataala to shine Allah yake cewa haka zai gwada mana wannan sannan yace kuma fi anfusikum a cikin kanunku wai ma'ana shine duk bayan waɗancan halittun da an kai daban-daban to kuma mu kan munan wa mu wa mu kuma shi ma nan duk dai akwai aya ciki din tun da yanzu in kaga tun yanda Allah madaukakin halicci mutum dan adam tun daga farko yana digun bani har ya koma digun jini bayan kwana 40 bayan wasu 40 kuma ya koma tsoka sannan bayan wasu kwana 40 kuma an ka busa mashi rayuwa sannan aka umarci mala'ika su rubuta ko mai arziki ne shi kuma arziki ne da ajali ne da komai don an ka rubuta mashi an kasance tun kame to duniya to kaga yanzu an ga mataki mataki ne shi ma abun mamaki ne a ce a daki abin da ke ruwa ne kawai amma shi ne Allah zai juyawa sai a ce kuma an mai da shi jini bayan kwana 40 kaga abun mamaki ne shi ma sannan bayan wannan kwana 40 kuma kawai kuma sai ajiwa kuma sai kuma tsoka kuma kuma bayan wannan kuma sai a dawo kaga aje an mai labta na kasusuwa da jiwoji da komi kuma abu sa mashi rayuwa kaga wannan duk abu ne wanda yake na ban mamaki na Allah madaukin sarki wanda ya ce din a cikin su dan adam din duk za a samu din to sannan kuma kaga cikin dan adam din har yanzu kuma sai Allah madaukin sarki ya ƙara sanya abubuwa ciki tunda yanzu misali duk da yake akwai su da yawa kamar yadda shehu radiyallahu anhu a cikin nashi tafsiri ya kawo abubuwa da yawa amma dai akwai wani abu da ambata daga ciki kaɗan wato wanda yake magana kan cewa in ka diba sammai guda bakwai ne su ma ƙasai guda bakwai ne to kasancewa sammai guda bakwai ɗin nan ne ne shi ma ubangiji maɗaukin sarki sai ya yi ma ɗan adam waɗansu abubuwa shi ma sun kai guda bakwai ɗin daga ciki yake cewa akwai fata kaga mutum yana da fata ta jiki sannan akwai kuma nama shi ma na jiki kaga fata daban nama daban kaga fata ita ce wadda ta ruhe jiki misali ko ga ta nan to kaga sai an hwasa ta ne sanan za a kaiwa ga nama din tunda kaga inda za ka gano wajen ai kaga ka tabbatar da fata daban nama daban ai kaga an ka yanki ma wata dabba ko tun daga fata kana ganin ebe ta kai aji daban yau ba ita da mutum zai ci ba a naman da zai ci kaga nama da daban kwata daban kaga an samu ga ga ga ga fata sannan an samu nama sannan kuma na uku kuma akwai kici shi ma kaga wani abu ne daban da Allah ya halitta cikin jikin mutum sannan kuma akwai kashi shi ma cikin jiki din wanda Allah ya ta shi ma wani abu ne na daban sannan akwai jijiya kaga na biyar kenan sannan akwai bargo sannan akwai kuma jini kaga yanka hada guda bakwai kenan yanda samai suke guda bakwai kuma sai ga shi ma Allah ya mutum dan adam wasu abubuwa guda bakwai kuma ka kalla kowanne daban yake ba ita watar daban take sannan shi naman shi ma daban yake shi ma kitsin shi ma daban kaga sai ga in ga dabba ne ma shi aka bukata ma ko wanda kaga in dabba ba ta da shi ma sai ga ko kada riba ta da shi ya to wani abu ne wanda Allah ya tsara su daban din sannan ga kashi shi ma nashi aiki kuma daban sannan ga jiwoji kaga irin yanda Allah madauki suke yi rabta su wadannan jiwoji din a cikin jikin dan adam wanda ubangiji madauki sarki ya halitta su ta hanyar ganin cewa kaga gashi yanda aka jera su wanda su jiyojin nan gaba ɗai suna da alaƙa da juna cikin jikinka tun da kana ganin dusar da za ka jin jijiyarka zuciyarka ta buga inda za ka rasar da za ta buga ɗinan tana da sai ka buga na ɗinan ɓal ɗinan to dusar da sai wannan ɗin wata halba jini ne ba duk jiyojin jikin naka gaba ɗai tun daga jiyojin da a cikin kanka har zuwa na cikin jiki da yatsunka da ƙawonka duk gaba ɗai sai da za ta wani duk ta halba jini cikinsu gaba ɗai ko ina ta yi to kaga duk wannan hikima ce ta Allah madauki sarki wanda ya tsara wannan jiwojin sun an kai su kamar wani kwarkwaro cikin su hakan nan shi yasa kaga in za a mutum karin ruwa ko karin jini kaga sai a sa allura da yake kwarkwaro ne da makotan shikenan cikin wannan kwarkwaro ne za a shigar da wannan allura da sai da ala mutum ruwa su ta yala yalo ba cikin ba sa su ne ake suna wacewa cikin jikin mutum ba a suna bi ne can cikin wannan kwarkwaron waɗanda Allah da ma ya tsara su shiga din da makotan to kaga duk waɗannan abubuwan ne hikimomi na Allah madaukin sarki waɗanda shi yasa ya ce wa fi anfusikum wa fi anfusihim su bayi har cikin kanunsu don Allah maɗaukin sarki ya yi abubuwa na ban mamaki waɗanda za su gano cikai ƙudura ta Allah maɗaukin sarki da kuma watan iko ne na waɗannan abubuwan ɗin da Allah maɗaukin sarki ya halitta ga su halitta ɗin waɗanda ya yi ɗin to shi ne wafi an fasihim hatta ya ta bayyana lahu ma har dai ya bayyana gare su annahu alhaqu lalle alqur'anin nan da Allah maɗaukin sarki ya saukar ga manzo Allah sallallahu alaihi gaskiya ne Allah maɗaukin sarki shine ya aiko da shiya kuma manzara salama lalle ya yi gaskiya Allah ne ya aiko shi da shi din har sai sun tabbatar da hakanan din sannan sai Allah ya ce shin awala bai kafi rabbika shin bai ishe su ba ga ubangiji ka cewa annahu ala kulli shay'in shahidun shi mai shaida ne bisa ga dukkan komai wato shine cewa duk abinda Allah madauki zarki suke karyata suke musu to Allah ya shaida ya tabbatar da cewa shi yayi da in aiko wace ya tabbatar da shi ya aiko manzo sallama din kafa billahi shaidan Allah ya sai zama tsaye mai shaida din sannan sai Allah madauki zarki ya ce ala ma'ana na amshi ne innahu wato yanka ce ala dinnan ne kamar ana kiran mutum ya baka da hankali ne wai ma'ana kamar an ce mai kai saurara ka jiya misali shine ala saurara innahu haqiqa su waɗannan kafirai fi milyatin suna cikin kokanto min liqa'i rabbihim na haduwa da ubangijinsu shine li inkarihimul ba'atha saboda musu da suka yi na tashar kiyama suna cikin kokanto su ganin suka yi tashar kiyaman nan anya dai ana yi ne suna ganin kawai ba za a yi ba to shi ko ubangiji mu dauke sarki ya riga ya tsara sai an yi din kuma shine dalilin da ma kawo mu duniya ko can wajen daya ta kowa ya aikin da za yi in yoyi abin da za yi na ayyukan da za yi karshe a taya wannan mashirin dama shine kurun to kuma Allah da yayi wannan hadisi don daya haka na din wai kuma sai a ce kuma a ba ba ba ko ba ya iyawa to shine yace suna cikin kokanto min liqa'i rabbihum na haduwa da ubangijin su suna haduwa da ubangijin su madaukin sarki li'in karihimul basu kenan ala sai ce ma'ana na'am innahu haqiqa shi Allah madaukin sarki bi kulli shay'in muhidun mai kewayewa ne da sani ga dukan komai ma'ana shine ba wani abu wanda Allah madaukin sarki bai san da shi ba daga cikin watan dukkanin abin da ya halitta na halitta ce na sama da na ƙasa na kuma watan manya-manya da ƙanana-ƙanana dukkan su ba wanda Allah bai sani ba su ba ta shine bi kulli shay'in muhidun ya kewaye da sani ga dukan komai wannan kuma shine ƙarshen wannan sura ta suratul hamid as-sajda din wanda insha Allah zamu shiga a cikin suratul shura a yanzu insha Allah bismillah suratul shura makiyatun wa hiya 50 aya bismillahir rahmanir rahim hamim ayn السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم
shine Allah madaukakin sarki yace suratul shura sura kenan da ake kira da suna suratul shura wanda ana cewa suratul shura da alifun da lam ga wannan ashura din kuma ana cire su akan ta suratul shura ba sai an sa wannan aljanin ba farmakin suratu shura sai a ce suratu shura to ana karantawa da haka nan din to shine wannan kenan sura kenan ta suratu shura wanda ake ambato da wannan sura kuma ana ce mata suratu hamim ayn sin qaf to ana kiranta da wannan suna din shi ma din to shine Allah madauki zai yake cewa suratu shura sura kenan ta shura makkiyatun an sabakar da ita manzo Allah sallallahu alaihi yana garin makka wato ma'ana shine kamin yayi hijira ya koma zuwa garin madina aka saukar da ita domin malaman ulumul qur'ani suna magana akan maganar menene makkiya menene madaniya wanda amma dai magana mafi rinjaye shine suna da maganganu da yawa a ciki amma dai magana mafi rinjaye shine an kace makkiya din nan watan sura wadda an ka saukar da ita kamin manzo sallama ya hijira kuma garin madina koda a ce tahiya ta kama shi ya tafi zuwa garin madina misali amma sai an ka saukar mai da surar can din to in dai kamin ya hijira ne suranta dai a makkiya sannan bayan manzo zama ya hijira zuwa madina shi ma kora tahiya ta kamo shi ya taho nan garin na makka sai an kaso kan mai da aya ko wata sura to dai hayan sunanta dai ita madaniya tunda dai an riga an hijira din ne wannan shine magana mafi rinjaye akan ma'anar madaniya da makiya din nan ne aka ce sai dai inda Allah madauki yake cewa qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba da zuwa ayoyi guda hudu aka ce su kaɗai ne waɗanda ba na makka ba su waɗannan a madina aka saukar da su kuɗin don da yawa da ma ana samun waɗansu surorin sai ka ga akwai waɗansu ayoyi cikinsu na watan waɗanda an ka saukar garin makka ana samun waɗansu ka samu sura ta makiya ce ita ta makka ce amma sai ka samu akwai waɗansu ayoyi na madina cikinta waɗansu kuma matasura kuma ka same ta madina ce sai ka samu akwai waɗansu ayoyin na maka cikin taɗe don ana samun irin waɗannan abubuwan amma ana iya samun wata sura da ta sauka kila sau biyu hakan nan duk yana faruwa to shine sai waɗannan ayoyin guda hudu su ne kawai waɗanda ba ciki da bakin ƙulla as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddatu fil qurba din nan sannan ita waɗannan ne sura din nan ne wahiya 53 aya tana da ayoyi 53 aya tana da ayoyi 53 aya 53 ne a cikin wannan sura sannan tana fara da bismillahir rahmanir rahim hamim ain sin qaf wato tana fara da irin wannan haruffa waɗanda aka samu waɗansu surori suke farawa da su ba tun daga alif lam mim irin su kenan irin su alif lam ra irin su ha mim irin su kaf ha ya ain sad irin su sad irin su nun irin su duk da sauran waɗannan surori masu farawa da waɗannan haruffa din to kaga ita ma tana cikin jerin su wanda kamar yadda muka sha magana cewa dai duk malamai dai suna magana akan menene ma'anar su amma dai ƙarshe dai magana suna cewa dai Allahu alami muradihi kurum Allah shi ne masani da ya fi sani da abin da yake nufi da watan su waɗannan surori ɗin wanda kuma kamar yadda muka sani akwai manganu malamai da yawa a ciki wanda suke cewa watan daga cikin ita ma'anar wannan ne ɗin watan suna cewa wasu ce ai daga cikin suna ne na shi alƙur'ani wasu ce a'a sunan surorin ne wasu kuma su ce a'a sunan watan wani sirri ne dai na Allah madaukakin sarki daga cikin alkur'anin nashi din sannan wasu kuma sai su ce ai watan su waɗannan surorin waɗannan surorin watan harufan da suke farawa da suwa daga cikin sunaye ne na Allah madaukakin sarki kuma cikin ismullahi al'azam ma shi yasa wasu ke cewa in mutum zai roki Allah ma yana iya tattaro da waɗannan surorin da sun kafa farko su din da waɗannan harufa din sai ya karanta sai roki Allah din saboda wanda daga cikin ismullahi ne azam wallahu alam duka dai malamai dai suna ta maganganu ne akan wannan waɗansu kuma sai su ba da harufan ma'anoni daban-daban ha'un ka ga ma'ana te mimun ga ma'ana te da sauransu dai amma dai duk ƙarshen ta dai gaba ɗaya sai dai a ce Allahu alim bi muradihi kurum Allah shi ne wanda yake masani da abin da watan yake nufi da su waɗin kuma a shi za a cewa Allah alam ba a cewa Allah shi ne mafi sani ba sai da ce shi ne masani saboda to ai ba wani wanda ya sani kocin sai shi to balle ko a ce ai da shi da wani dama kocin sun sani kama shi ya dan dar wancan ne sani to shi Allah ba haka yake ba to ka gani saboda haka shi masani aka ce mashi ba ce mai aka yi watan a shi ne masani mafi sani ba kamar yadda ka san irin ka cewa kana Allah misali ba ka cewa Allah ya zamo ga ka'ida ba haka ya kamata ga fasara ba sai dai a ce Allah bai gushi ba don in ka ce ya zamo to zai ba da ma'ana kenan can da ba haka da yake ba yanzu ne zama haka nake shi ko Allah ba haka yake ba shi wanda yake tuntuni da ma haka ne yake har yaushe din to don da yanzu misali kaga inda za ka ganin wani sai ka ce ka aiwa ne ya zama mai kuɗi to da an ji kana ba da labarin wani ya zama mai kuɗi to can da fatala kane ba yanzu ne zama mai kuɗin kenan yawwa ko a ce ka ai yanzu wani ya zama malami to can da ba malamin bane fa yanzu ne ya zama ko a ce ai wani ya zama mai mulki yanzu kaga can da baya da mulkin ne fa yanzu to in ka ce Allah ya zamo to can da misali kamar ka ce kana lahu aliman hakima misali sai ka ce Allah ya zamo masani mai hikima to can da ba masanin bane ka gani sai da ce dama ubangiji bai gushi ba shi masani ne shi kuma hikima ne dama to kamar irin wannan shi ma alam din nan in dai ana magana Allah madaukakin sarki sai a ce shi ne masani ba shi ne mafi sani ba eh ba ismu tafdilin shi nan bai aiki a wurin Allah subhanahu wataala to shine kazalika sai Allah madaukakin sarki yake ce kazalika to haka nan dai kamar yadda mun kai wahayi din nan haka nan ne yuhi ilaika wa ila yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika Allah Allah da shine fa'ili din saboda ka Allahu Allah madauki sarki haka nan ne yuhi yaka yo wahayi ilaika zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika da kuma zuwa wadanda aka gabaninka wato shine sauran manzanni wadanda aka yi gabaninka to kamar yadda ka gani dai haka nan manzo sallama haka Allah yayi wahayi kamar yadda wahayin nan gare su yayyo gare ka kamar yadda ya gare ka haka ne kai wahayin su ma gare su din al-azizu Allah wanda yake mabuwayi a cikin mulkin shi al-hakim wanda yake kuma shine mai hikima a cikin dukkanin ayyuka ne duk abin da Allah ya aikata ba inda za ka ganin gyara tunda zuka na ganin halitta ta Allah madaukin sarki sai ga ba babu ba inda za a cewa wuri kaza da an ka yi ya kamata a gyara shi ba haka ya kamata a yi shi ba inda halitta ce ta Allah duk yanda Allah ya sita ga abu haka ne kamata ya cancanta haka ya dace da aishi din to shine al-azizu al-hakim mai bawayi kenan sannan sai Allah madauki zaki ya ce lahu ma bis samawati dukkan abin da a cikin sammai gaba daya nashi ne shi Allah madaukin sarki din watan shine dukkan su baki daya halitta tai ne subhanahu wataala ah shi ne ma fi samata abin da cikin samai guda bakwai wa ma fil ardi da duk abin da a cikin kasai guda bakwai duk nashi ne mulkan a wajen mulki wa khalqan da halitta wa abidan da kuma bauta wai ma'ana mallaka ce ne ba wani wanda ya mallaki wani abu a bayan kasa in ba Allah ba in kan ka mallaki wani abu sai dai Allah dan baka ne riko ne kurun da wani lokaci kurun shi ne kurun amma dai ka ce naka ne nawa ne to wannan kan ba magana naka bane ba komai mallaka ne na Allah madaukakin sarki sannan a halitta shi ma haka ba wata halitta wadda mutum zai gani ya ce wannan halitta a yi tawa da ce wadda ba ta Allah ba don halittu na Allah ne mulkin sarki sannan wajen bauta duk kowa bayi ne na Allah in ma baka bauta ba shi dai matsayin bawa kake gare shi Allah madaukakin sarki din saboda in kullu man bis samawati wal ardi illa atir rahmani abda komi wanda a cikin samai da kasai gaba ɗaya bawa ne na Allah sannan kuma wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi yana bashi tasbihi kuma in ma baka bauta ma Allah din bauta irin ta ibada din ba karshe dole ka yi bauta wadda ba ta ibada din ba dole tunda dai kaga Allah ya hada mutum da musibi da da da da da da da wahala kaga in dai baka bauta mai dole ka ce kai bautar kanka kai dan bayyuwa ka ce ai tunda dai Allah ne ya kasa kwana kai yanzu in kwana to ba kai ne dan dai kin biyayya ga Allah ka ce ba kawai Allah biyayya wurin ba kaga ai to dole kai shi ko kuma ka ce Allah tunda shine Allah ka sa jin yunwa kai ba ka jinta ko kuma ka ce ba ka ci abincin tunda Allah ne ya sama ita wa kai mutum kaga nan dole kuma Allah biyayya ba don ba don biyayya ba ko dole ka ce ka ci abinci in ka ji kisa Allah ne ka sama ita ba ka cewa ni tunda Allah ne ka sama kisan nan ban ma shan ruwan ko ban jin kisan nan dole ka sha su din in kai rashin lahiya ba ka cewa tunda dai Allah ne sama shi lahiya ban yin rashin lahiya nan dole sai ka yi ta da da sun mutuwa da sauransu duka sunan dai to kaga dai kenan dai kowa dai karshen ta dai karkashin bin umarnin Allah ne yake yau kana iya tsara komi ai gobe zan tashi in ta yi abu kaza to karshe in Allah ya ƙi bai da abin yayi ba sai ya ƙi wai aka ba da hikaya wai wani mutum ne sai ce shi gobe in ta yi sai kama da labarin cewa in an tashi da irin kamar hadari hakan nan ya kamar misali irin ana lushi misali ba rana kwarai hakan nan to zai tafi wurin farauta ne in kuma an tashi ana rana to kuma ba zai tafi wurin farauta din ba to shine da mata sai ne yake magana sai ta ce meto amma da ce insha Allah a sai ce a na shi ka ba sai ya ce insha Allah ba kware da gaske shi haka nan za a yi kurum an kaya ya ce je su shi kenan sun hata waye ƙashe sai an ka ce ɗin lokaci ya ko sai ya hita an kai wannan lokaci ne sai ya hita wurin farauta lokacin da ce yana tafiya akan wurin farauta shi zai kame ya tahi sai ya hatsu da wasu jami'an tsaro kamar a ce sojoji misali ko wani abu su kuma suna son wani gari ne amma ba san hanya ba sai suna tambaya ta yi da Allah yana hanyar gari kaza sai ce shi bai da lokacin da zai saurare su shi kawai abin da gaba ne a gaba ne saboda haka shi bai da lokacin da tsaya masu magana har ya gwada masu gagari kaza ah to kuma wurin nesa ne kuma garin fa su ko suka ce a to su kuma ta yaza ai matsayin suna jami'an tsaro kuma zuwa masauri na wai haka sai sun kasashe gaba sun kace ma ba ma gwada masu zama su ya taya kai su garin inda su kaga ina magana ta halausa da nan kaga babu shikenan sun kasashe gaba sun kace da shi ya sai da ya ce kai su can din kamin ya kai su ya dawo wurin mai nisa ne dare ya yi ya zo bisa kuma ya shawo kashin ruwa kaga ba a yi farauta ba an shawo wahala kwarai ko da ya dawo gida isku mata ce ta rufe gida ita kuma sai da ya dawo yana kwankwasa yana kwankwasa gida a buɗe mashi yana tana tasowa yana kwankwasa gida tana tambaya wane ne annan sai ce ni ne mijinki insha Allah to kaga to kaga to kaga kaga ya gano cewa shi sai Allah da kai kenan da to in Allah bai da ba ya gano yanzu ka abu mai yiwa kenan kaga to kai zai ce ni da miji ke zan kuma in bace insha Allah bai zan bashi da mijin na tabako ka gani to kaga to shi yasa shi ubangiji barokin sarki duk abin da ya tsara din nan to shi haka za a yi din don haka in ya so mallaka komai na shi ne yanda ya tsara haka na abin da zai gudana to shi yasa mallaka ce ne baki daya babu wani abu wanda yake ba mallakin Allah ba don haka baka da wani motsi da za ka yi sai tare da wato ubangiji wadda shi kaddara din amma in ba haka nan ba sai ka kaddara gobe zan ta iya abu kaza ne amma sai Allah ya sa mata rashin lafiya ka ka hazuwa din ko kuma kamin gobe sai ya kawo maka wata lalura wadda ko da ba ta rashin lafiya ba ce wani uzuri yanzu mai karhi ya kama ka wanda bai yiwa shikenan ba ya kasa yiwa din ai da haka nan za ka ga wani lokaci mutane sai ga mutu abuwa sun mai yawa sai ga yau yana so ya kaza amma ya gagara shi kai ne bai da lokacin kai ne to ka gani to shi yasa kaga wato ubangiji barkin duk komai mallaka ta ne abin da bai kaddara ba ba zai taba yiwa din ba to sannan huwa al-aliyu shi Allah shine wanda yake madaukaki ala kharqi bisa ga halitta ta al-azimu shine wanda yake mai girma wato aka ce huwa al-aliyu shi Allah shine madaukaki wato madaukaki bisa ga halitta ba yana nufin yana bisa ga halitta ta ba a'a daukaka aka nufi ta watan daraja ake magana yawa tun da kako da zaka jana cewa ai wani shi yana sama da wani kila misali sai a ce ana magana kuɗi misali kila sai ana tattauna kila ce wannan da wani wani yana da kuɗi shi ma wani yana da kuɗi to amma ƙarshe ana cewa kai to ai wani yana sama da wani ko kaga abin da aka yana sama da shi wajen daraja ta kuɗi ma'ana in ma mulki ne ana cewa ai wani tun da kaga korayen shugabannin ƙasa na yi wani shugaban ƙasa ne wani shugaban ƙasa ne amma kaga cikin shugabannin ma ai kaga ba ɗaya ake ba su ma ko tunda yanzu misali kaga shugaban kasar Najeriya misali ya ke da shugaban kasar America yawa kaga shi ma in sun karu cewa zama shugaba zai ce wancan ko to ka gani to saboda haka game da kasar irin yanzu ne kuma ka zo irin hakimi misali sai ta fada emiya yanzu in ka ta kace ranka zai yana ansa shi hakimin nan bai bai ansa ko mutsi bai bai ko kallon ka ba yawa ka a ce da shi yake saboda haka sai dai emiya ansa misali ko kaga ko gaba da gaban take na misali to saboda haka shi yasa daukaka ta daraja ake nufi shi da ake nufi to shine Allah madaukakin sarki huwa alim shi madaukaki ne shi ya al-azim kuma wanda yake mai girma
yakadu samawati yatafattarna min fawqihim wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل
Ah, sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa takadu samawatu yamfadirna sammai sun kusa su kikkeci wato ana cewa yamfadirna ana cewa kuma ya tafaddarna ah takadu samawatu sammai sun kusa yamfadina su kikkece min fauqihinna ta saman su wato shine ah shine ce shaku kullu wahidatin kowace ɗaya daga cikin ta rika tattagewa fauqal lati taliha saman wadda kabi mata din min azamatin lahi ta'ala saboda girman buwaya Allah maɗaukin sarki wai ma'ana saboda tsananin girma na buwaya na Allah maɗaukin sarki sammai sun kusa a ce su kikkece gaba ɗaya su ta dare baki saboda tsananin buwaya ta ta Allah kuma zai iya ɗauka kuma kamar yadda wata aya can da a cikin surutu maryam wadda muka riga mun kawo tun shekarun baya wadda take magana akan a masu cewa Allah yana da ɗa to girman wannan maganar tana da saboda tsananin girmanta sammai suna kusa da su kike a saboda girma wannan din wanda Allah ke cewa takadu samawatu yatafaddarna minhu watan shaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda awlir rahmani walada wata saboda sun jingina ma Allah da to sammai sun kusa kike ce din sai ke cewa ma kana lir rahmani an yattakhidha walada ai bai yiwa ga Allah ce ya rike da saboda ku bangi wurin sarki ba ya da ai da ba wanda ka son ya samu da wanda yake tunanin kila in yayin rauni karshi ne ya kare ya samu mai taimaka mashi ne to shi kuma ko kuma in ya tsuha misali ko in ya mutu ya samu magadi to shi Allah baya tsuha baya mutuwa to me zai bukata ga da to kaga to shi yasa Allah ce ai bai kamata ga Allah madauki sarki ai bai ma yiwa ga Allah a ce Allah madauki sarki yana da da to shine duka zai iya dauka din ko dai samman sun kuso su kike shi ne su tsage saboda girma na Allah madauki sarki da tsoron Allah din ko kuma sun kusa su kike ce din su daddare saboda watan masu jingina ma Allah da duk zai ya dauka to shine takadu samawatu sammai sun kusa yan fadin da ko ya tafaddan da su tsatsage a min fawqihin min fawqihinna ta sama su shine sama ta shidda sama ta bakwai take ciki ta hado mata ta shidda ta shidda ita ma take ciki shi ta hado mata biyar ta biyar ita ma take ciki ta hado mata hudu ta hudu ita ma take ciki ta hado mata uku ta uku ita ma take ciki ta hado mata biyu ta biyu ita ma take ciki ta hado mata dai ta ɗaya ta ke shiru a gaba ɗaya a rukuzu a yi ƙasa baki ɗaya to shi na Allah ce duk sun kusa yin hakanan saboda tsananin girma na Allah suwa na wata'ala shi yasa kaga watan a wa dukkan halitta ta Allah baki ɗaya sun san girman Allah kuma suna jin tsoro ƙwarai da gaske amma dai mafi yawanci ɗan adam da shi da aljanu to su ne adadin taurin kai hakan nan su ne zaka ji Allah zai sa doka ne a kibinta a ce kada ayi kaza ayi kokari kuma sai an yi din Allah kuma ya ce ayin kuma a ki din to dama mutum biyu din ga mutane guda biyu mutane da aljanu to su ne waɗanda suka fi musu da kuma rashin aiki da dukkanin umarnin da aka baya ɗin amma sauran halitta baki da zaka iskuru sun sallama ga Allah madaukakin sarki a to shine Allah yake cewa da haka sun kusa kici din min fawqihinna wal malaikatu sannan yace su ko malaiku yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi da godiya ga ubangijinsu a kowane lokaci ba su da aiki sai tasbihi saboda su dama ko can aikinsu ba shi ne rama aikin nasu ne tasbihin nan kawai ba su da wani abu ko can wanda aka gaba su wanda ba tasbihin nan ba tasbihin nan dama shi ne aikinsu wanda kamar yadda ka san mushi ɗa gare mu ta fi ba mu jin wahalar ta ba ta da waya gare mu to haka nan shi ma tasbihi gare su shi ma ba su jin wahalar ta haka yake rayuwarsu ɗin dama to shine a yusabbihuna bihamdi rabbihim suna godiya ga suna tasbihi da godiya ga ubangijin su wa yastaghfiruna kuma suna neman gafara liman fil ardi ga wadanda a cikin ƙasa min mu'minina na mu'minai a don haka sai zama suna ta neman gafara ga mu'minai ko kamar da muka can gofa gafir da zin ta budi nan can baya da muka karanto can suratu gafir to shine suna neman gafara su waɗannan mala'iku ga bayi na Allah mu'minai saboda su kaga bayi wato mala'iku suna tausaya mana kwarai da gaske tun da gashi ba su da aiki sai wata yi wani addu'a Allah ya gafarta mana kuma gashi kuma Allah nan mai gafara din ne sannan kuma su yanda suke su ma suna kokari ba su saba ma Allah suna bauta mashi to su ma sun roki Allah kuma Allah yana yana karbawa din to shine suna neman gafara liman fil ardi wanda a cikin kasai ala Allah ce la'am ma'ana shine ku sa ku ji lalle inna Allah hakika Allah madaukakin sarki huwal gafuru shine mai gafara li awliyaihi ga masoya ne arrahim kuma shine wanda yake mai jin kai ga watan bayan shi waɗanda suke watan mu'minai din to sannan sai Allah madaukakin sarki wallazina takhadhu min dunihi awliya an fara tashkun ah to wannan kaga Allah madaukakin sarki ya gwada mana tausayi da su waɗannan watan malaiku suke shiya to yanzu kuma Allah madaukakin sarki zai mana magana akan su kuma kafirai irin abin da suke yi na bautar gumaka sai ke ce mana wallazina takhadhu min dunihi awliya'a waɗanda sun karki allola abin bauta wanda ba Allah ba to su sani Allahu hafizu Allah mai kiyayewa ne ga alaihim gare su din mana duk abin sun ka aikata yana nan kiyaye da shi ya liyu jazihim zai saka musu gare shi wa ma anta alaihim bi wakilin kuma kai manzo Allah sallama ba a cilasta ka ga gare su cewa dole sai ka sa dole dole su yi imani ba a'a Allah madaukin sarki ya aiko ka da kai da ka isar da sako kurun da haka wanda ya imani don kanshi wanda kuma ya kafirce shi ma kashi ne don kashi ne wanda ya imani sakamakon imani ne gare shi ne wanda ya kafirce kuma shi ma sakamakon kafirci ne shi ma dai gare shi ne to kaga na ubangiji wa dauke sarki ya tabbatar da cewa wallazina takhadhu min dunihi awliya'a wanda sun karki waɗansu abubuwan bauta wanda ba Allah ba to Allah wafizun alaihim Allah yana shaida akan su yana kiyaye da su ba ta irin waɗanda ayoyi ne za ka samu waɗansu sai ka ji mutum ya zo yana tafsiri kuma amma sai ka ji ya ji wa ayawa da ya gara ma kamar irin nan wajen sai ce maka wallazi na tahazu min duniya awliya wanda sun karki waliyai waɗanda ba Allah ba shi kina tsaye ne shi kina kuma sai ce don haka ga duk wanda ya bi wani waliyi to shi aka rihi kaza kaza to shi ko na ka gana Allah yana magana da kafirai kalmar nan ta awliya ma'ana wai abun bauta ake nufi ba shi ne ma'ana awliya din nan ne akwai kalmar waliyu wanda yake zuwa da ma'ana din ta bauta din ta abun bauta akwai kuma wanda yake zuwa da ma'ana ta masoyin Allah shine wanda wacce ayan nan take faɗa dinna ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun awliya Allah can kaga ma'ana masoya Allah shi yasa kaga akwai ibn taymiya wanda shine da babban shugaban izala gaba ɗaya dai shi ma halitta fiye rubuta akan wannan magana ta waliyyi din akan cewa al-furqan bayna awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan wai bambantawa da rarrabewa tsakanin waliyai ma'ana waliyan Allah da kuma na shidan kaga akwai na Allah kenan to amma su suka suka sai su jami'i gaba ɗaya shikenan shi yasa kaga ina jin wace sura ce da a cikin suratu zumar ji ko ina ne akwai dai wacce take magana akan walazin tazu min duniya min duniya awliya ma na abuduhum illa lu qaribuna illa zulfa ina jin wannan aya ce wannan tafsirin mai fassara da boko din nan za a ga in kaga irin wasu maganganu da ya faɗi wurin na cewa yana ana magana waɗanda sun ka bin waliyai kaza kaza kaza shi ne zuwa ayawa da ya gada ma shi kenan kuma ƙarya ya kai ba gaskiya bane ba ba to ba har shi aka magana ba shi ana magana auliya din nan duk tafsirin duniya in zaka ji ba zaka suna magana masu bauta ma wani Allah bauta aka magana shi ko wanda yake yana bin wani waliyi ba bauta mai kai ba yanzu misali nan ne wanda duka bin shi wata jani radiyallahu anhu misali to raka nawa yake mai da Allah bai mai raka ko guda azumi yadda yake yin sallah haka na shi ma shi wajen yake yin sallah shi ma yadda shi wajen kan azumi shi ma duk wanda ka bi ne shi ma haka da kan azumi zakka duk duk abu da ibada gaba da duk dai akai to ina magana bauta wuri ko ko shikenan tunda na dauke shi matsayin malami na shehu na jagora na wanda ina karkashin karantawa da shikenan na bauta mai kenan da to kaga in dai don na bi karkashin karantawa ta ne zama mushriki ne zama shikenan dan bauta ta to a duk duniya kowa masu bauta wasu ne kawai ah to akwai wanda bai da malamin da yake bi balle shi wanda zai ma wannan din in ka taho sai ka ji in zai ma fatawa ko abin da zai hudu sai ka jace maka shekul islam ibn timiya ya ce kaza to shi yana da nashi shehu ba amma ni in ban nawa in dawo in bi nashi kenan to shi nashin akwai inda qur'ani ya hudu suna ne ce in zo in bi shi balle kaga babu ko akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi suna ne karara yace a zo a bi shi ma duka kaga babu saboda haka shi yana ganin cewa malami ne kuma shi kamata ya bi to ni ma ina ganin magana nawa malami ne tunda duniya ta bai shi da malami ne ma da cewa alqur'ani ya tara ilima da yawa tun daga ilimin qur'ani tafsiri hadisi su balaga su nahawu su duk dai bangare zaka shiga na ilimi misali duk gashi to mi Allah yana rike shi matsayin jagora kuma kuma sannan gashi abin da ya koya mana in zo in asai istighfar salatu annabi da la ilaha sunni kuro kaga sai yayin abin da Maulana Shabahin ya sallallahu anhu yace ai wato maganar mutum ya zauna ya istighfari lazimin sa hakki ne da marci istighfari da salatin manzon Allah da la ilaha illallah yace ko shi dan ne yace shi sai yayi su balle ji ka manzo Allah sai wata jani yana da hujja amma fa akwai hadisi kuma tabbatacce hadisin wanda sai da na Abu Huraira radiyallahu anhu ana tara kayayyaki na zakka ana bashi ajiya shi ka tsaro mara yana gadi to kai Abu Huraira nan kana cikin gadin ka kana tsaro sai ga wani tsoho ya taho yana zuwa sai ibi wannan kayayyaki na abinci ne da makocin sai Abu Huraira samu sa'a ya kama shi kuma sai ce mabu hurara ce wallahi abinda ya sa a wato iyali gari shi da yawa kuma ba ya da abinda zai basu saboda aka yi taimaka mai kaza kaza ya mai rarrace mai sadi nuna mai iyalai gari shi da yawa bai da kokwala wanda zai basu kaza kaza kaza shi ko sai tausaya kama shi sai kyale shi shiga shikenan amma ka sake dawowa a'a to ana nan sai ya ta waye abubuwar yana sai zo ba manzala labari cewa ai jiya kaji kaji manzala gaban da ke faruwa wani mutum ya zo tsohuwayorin yasa ci kayan na amma na kama shi amma ga wadda kai da shi ya sai manzala ce ba ɗauki Allah ce aiko ko gobe zai dawo shi ɗan ne ya ce ko gobe dawa za yi kuma bai san gaiwa ba ku yawwa amma kuma bai san gobe dawa za yi ɗin daga ba shi labari ya gano gobe zai kuma da amma duk da haka nan dai bai san gaiwa ba maka ne to to shikenan gwamnati ya kuma ya ƙara dawa kuma yanzu ya ƙara sata kuma abubuwa ya ƙara samun sa kuma ya kame shi yanzu dai ya ce to yanzu kan sai mun zo wurin manzo Allah sallama to nan kam ya ta ƙara mai magiya ya gama shi da Allah kaza kaza kaza kaza saboda ka ya kure bai ƙara dawa ya alƙawari kaza kaza kaza shikenan kuma kasan shi mutum mutanen Allah haka suke shikenan kuma ya ƙara kure sake shi shikenan abubuwa ya ƙara manzo Allah ya ce ko gobe ƙara dawa zai dai kwarai da gaske to to rana ta uku Abu Hurairah shi dan sai ya dawo da ya dawo ya ƙara satan nan kuma buhari kuma ya ƙara samun sa'a yanzu da ya ƙara kama shi kuma to da ya kama shi ya ce to yanzu kan na uku kan ba makawa sai mun zo ga manzo Allah sallallahu sai ya ce mai to yanzu ba haka nan za a yi ba in shi dan ya ce yanzu abin da za a yi ƙare shi amma zai bashi wani abu duk sadda zai kwanta a kwana zan kanta aji gosu kafa guda in ya karanta to Allah zai kiyaye daga sharrin waɗannan barayi masu sata ko kuma shi ɗanu yawwa kaga sai ba shi don sake shi ba yawwa shi kenan ko sai sake shi din kwarai da gaskiya da faɗa maza Allah to kaji kaji ga abin nan kai amma ni ga abin da yace mani sai ce mashi eh lalle abin da ya faɗa ma gaskiya ne amma shi makarci ne amma da gaskiya ce faɗa maka saboda ka kusun talayi kaga kenan sai shehu ya ce to tun da dai nan gashi dan ya bada ayatu kusu ya ce an karanta annabi kuma ya tabbatar to balle ji kan manzo Allah ya ce in istighfari ko salata da kula ilaha illahu to shi yasa ya ce ko shi din da ya ce yayi to zai yi tunda ko shi da ya bada abu alheri ana ansatai gashi ya ba da aji kusu a kan ta'in zakon taɗin to ka gani kuma an saɗin to ka gani da ya zawai aika cewa ta rana wai wani ɓarawa ya ta sata gidan wata tsohuwa ya tattara kayayyakinta gaba ɗaya sace ya tara gaba ɗaya ɗaure ita kuwa shi tana nan zanne kawai ba ta da aiki tana tana cikin ta aji kusu tana ta yi ba iyaka kwarai ku yi da suka ta yi to ita dai ba abin da za ta iya mashi ba ta iya kwata kayanta ba ta iya ba wani ba za ta iya mashi to ita shi kuma yana ne ya game ya dauka ya game ya dauka kama haya zai sai ta ce ah da kuma aci ku sun shi kenan ba ta aiki to da da ta haya wannan kaga Allah da dare ko shi kuma sai bara wannan sai ya ji sai ya dawo ce maki wace maki ba ta aiki sai aji mace ce an hasa sata tana aiki kenan ta aiki to kaga ni wajizin ne to kaga to kaga ni to shi din ne to amma yanzu kaga to zai an ka ce duk inda inda na bi wani malami na mutumin Allah bawan Allah mai ibada mutumin kirki na bauta mashi to kai da kake mishi wasu ibn taymiya kai ba ka bauta mashi da haka bai ibn abdul ibn abdul wahabi ka bauta mashi su ibn al-qayyim su ibn abdul hadi su wasu da almajiran na nashi ibn taymiya din su in haka ne to duk wanda ya bi su shi ma bauta musu yawa sannan kuma ka dawo ga zamanin yanzu kuma sai ka isko shi wanda jama'a wannan magana yana da wani malami nashi wanda ashe hure shi yake ji da shi da to shi ma ha shi ma da yake biya gari shi kaga to an zama masu bauta su kuma sannan kuma bayan wannan kuma har yanzu ga yanzu mafi yawancin duniya mafi yawanci ne ce ai sai ka isko ana bin mazhabobin nan guda hudu imam maliku ko imam shafi'i ko imam abu hanifa ko imam ahmad bin hanbal sai ka isko wani bangaren imam maliku shi ne ake bi to yanzu dan Allah shikenan dan nabi mazhabar malikiya ana cin ba maliki shikenan na zama mushriki da tun da nabi maliku dan dai ana cewa ne batijja ne misali shikenan na zama dan dan bauta shehu jana misali to da aka cewa mutane ba maliki ba mai bin mazhabar imam maliku shikenan ya bauta mashi ko ba hanbali misali ko ba shafi'i shikenan sai a ce ya bauta mashi kaga ba haka bane ba to da hakan ga bin malami ba shi abbauta gare shi ba amma in ka bi malamin ka dauke shi matsayin Allahnka shi ka ka bauta ba to wannan kan ka zama shirki wannan kan ka shi amma in dai baka dauke shi matsayin Allah ba a kai matsayin malami ka dauke shi shugaban ka kurum yana koya ma ibada ne ta Allah shikenan wannan dama ko ta Allah ba da umarnin annabi tsani zuwa ga Allah din ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa taqullaha ilayhi wasilata Allah ce annabi tsani zuwa gare shi da ba ko ta saboda haka shi irin wannan din a zo a nemi watan a tsare mutanen kirki a zo a bi ta hanyar su wannan wata akida ce dai da baya wadda ta shigo shi koyin tawassuli din da ma annabi wannan tsanin da ma abin da wanda ke tabbatacce a ga ga ga ga amunan da irin tun daga tawassuli din irin wanda zaka ce ma Allah madauke sarki ya ubangiji don manzo Allah sallama don alfara manzo Allah kamar kaza da sauransu duk wannan abin da wanda ke sanane ga duniyar musulunci gaba ɗaya kaf shi yasa wani malami ne mutuddiyar misriya da ke taba cewa yace duk duniya gaba ɗaya yace mutum guda ne ya fara cewa in za ka yin tawassuli ka ce Allah ka yi ban don alfarmar manzo Allah salama ba kyau ya ce duk duniya ibn timiya ne fara cewa haka nan gaba ɗai hanallahi kuma dole wasu an dawo an kai kowa ya zama haka nan shi ma wasu manzo amma kuma yanzu ya halatta ka gane yanzu kana iya tawa misali kai share kwata sai ka zo ka ce ya Allah don share kwatan ka tawa da ne Allah ka kai mana kaza ko ya halatta wannan ba komai amma ka ce don annabi da shi ne ba ko abaye ba Allah yanzu share kwata ta yi annabi kenan da madauta share kwata aikin naka ina yake da tabbacin Allah ya ansa ko bai ansa ba to ai baka da ganin cewa Allah yana so ne ko bai so ne tunda kai da kyau ko baka yi ba ka ci kaida ko baka cika ba ai baka sani ba to ka gani to amma shi manzo Allah ai garanti ne shi yasa wani malami Sheikh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki shi abin da yake cewa sai ya ce to ai ko da manzo Allah kai tawassuli din ya ce to ai har yanzu dai tunda su sha suka wasu dai ai tawassuli da aiki to ko da da aikin kai tawassuli sai ce to ai har yanzu dai an shiga duk ana ciki ya ce shi mi yasa kai tawassuli da manzo Allah shi kuma ya ce ai shi tausu da maza da shi ma aikin ne saboda abinda ya sace aikin ne ya ce to ai kai itikadin kai na kudu cewa kada kai cewa shi manzo sallama yana da girma a wajen Allah yana da daraja a wajen Allah shi yasa kai tausu da shi ka sai ce shi wannan kudurcewa da kai wannan itikadin ai aiki ne kaga yanzu dai abin da ya koma guda kenan duk da aikin dai ne kenan kai tausu da shi kenan to saboda haka dai neman tsani zuwa ga Allah wannan abu ne wanda yake tabbatacce a wajen malamai mutanen Allah sun san da haka ne nan ba waliyai na Allah yake magana ba wadancan kan abin da Allah ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun su kam ba su da tsoro Allah ce ba su da bakin ciki duniya da lahira su saboda haka irin waɗannan to kuma a ce ban to yanzu in baka bi su don Allah wa zaka bi sai ka dawo ka samu ka hore ka bi ko wanda ba ma musulmi gaba da kenan tunda ana haka mutumin kirki amma kaga in ƙarshen ba a yi ba sai mutum abinda ba shi cewa mutum bai share kasuwa ba bai share masallaci ba wasu ya share kasuwa to abin da zai faru kenan tunda in dai baka yadda ka bi wani shehin malami ba mutumin kirki ba to ƙarshen kila ka ce ka bi wani mai kuɗi shikenan ko ka bi wani ɗan siyasa ko wani mai mulki ko wani uban gida naka dai ga sunan dai haka shikenan kuma kaga in dai bin wani shi da aka ce mashirka an zama kafirai to lalle akwai matsala don zaka isko dai misali yanzu duk wanda ɗana kwarai yana ma uba na biyayya to shi kenan sai a ce ya zama shirki da ya bi obane ya bauta ma obane da biyayya ba ita abauta ba sai in ka kudurci wannan abun shi Allah ka ne shi ya to ba wai wani shehu ko a'a in manzo Allah sallama zaka dauka ci shi Allah ka shirka bauta ma ka zama shirki nan ka balle wani shehu san ko manzo Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallam da kowa daraja to in zaka dauka shine Allah shine kake bauta ma shine kaza kaza gaba ɗaya to shi ma mutum ya zama shirki saboda ka shi ba shine Allah ne ba shi sa Allah ce wa Muhammadun illa rasulun karkar mai karfi Allah ce shi an zala sama ba shi ne Allah ba shi manzo ne shi ya to saboda haka in dan Allah taka babu wani wanda ake cewa Allah in kaje wani ce wani Allah to sai dai zindiƙai wanda suke kafirai mushrikai wannan da su ce wani Allah don haka eh, shi yasa da na gano irin wannan suka yi shida nan don shida na ce da suke ɗaukowa suna cewa shi Ibrahim radiyallahu anhu wai shi ne Allah su kuma shi lam yalid wa lam yulad kaza kaza suna cewa na abubuwan iskanci duk shida ne shi wannan ba gaskiya ba duk duk matsayin kafirai suke kada shi wannan kuma su ba su sallah sun wuce yin sallah shikenan sannan kuma sannan giya su ba komai halan ne mata da sauransu ga suna suna ta yi ga suna za ka ta ganin mahotunan su ma a social media kana ganin su suna ta wani shigantaka to kaga yanzu don Allah yanzu in ka dauko irin wannan sai ka ce wai lamai da lamai shi shawari wai bai haihu ba kuma ba ya haishi ba to kaga mu da ba a gaya mana wannan a ce wani bai haihu ba a haishi ba kuma tun da dai mu dai mun san dai gashi nan dai cikin littafai ne da yawa yana cewa shi dan dan sunan baban shi Abdullahi ko tun daga ruhul arba gashi nan ba ya kula Ibrahimu najil alhaji Abdul Ilahi badal gashi nan ya ce shi Ibrahim dan Alhaji Abdullahi yana cewa kaza kaza kaza to ka ce mana kuma ba a haishi ba shi da kai ne kuma ya ce ga baba ne ka ce bai haihu ba kuma ga ɗaya nan muna gani wasu mun gaggaisa da su ga sunan ko har yanzu akwai su wasu kuma ga hotunan sunan wanda ba taɓa zuwa da suke da kuma duk gashi ne ya gani kuma ka ce bai haihu ba ai ka gagga shi ga hili ƙarar ƙarya ta tabbata misalin iskanci da kuma shi ɗaya ce ba na ba sannan kuma ka ce ka wuce sallah kuma shi wanda kake cewa din shi kaka biya din shi kuma bai wuce sallah ba haibar duniya shi kuma shi haibar duniya sallah ya kai to shi ya an kai bai cin magam kaga haka wuce shi wani mukami kenan tunda dai kai ka wuce sallah ba shi bai wuce ta ba tunda shehu radiyallahu anhu yana bisa ga garon shi na asibiti na kwance cewa yake yi in lokacin sallah su kala kunne ga baki ga kunne bakin su ga kunne su faɗa mai lokacin sallah yayi kuma wani yayi sallah din yanzu kiɗa ga murya wanda yake jin sauti yana kawa gaisu da rika miye da nan da kunci kafa har ya bar duniya yana sallah kai kuma yanzu kace kana biya ta amma ka bar sallah kaga ai wannan ba shi kare bi kenan ƙarya ce in shi wace janar shi ma haka nan rayuwa ce ta ƙarshe yayi sallar asuba ce ya gama sallar asuba yayi wafati shi wace janar ita sallah ce ta ƙarshe da safi to shi ma bai wuce sallah ba dungurungun gaba ɗai annabi muhammadu ke nasa sallama inda ana iya wuce sallah da shi adda da wuce sallah to haya ba dune sallah ya kai shi ma to kai yanzu ka ce ka wuce sallah waya sun yi wasuli to shi ne shi wace a kaya sun yi wasuli da abin nan ne huta sakala wata sakaci suka yi wasuli da ita saboda allah yana cewa masa laƙon fi sakala ƙalu lamna kuma yana musalina kaga za a tambaye su me yasa an ka sako ta sai ce a sallah ba mai ba to shine ce sun yi usuli da sakalani ba da Allah ba in kan da Allah an ka samu saduwa to ai ƙara ma bauta mashi din za a yi sosai sai to saboda haka watan nan dai wannan aya tana magana ne akan watan a bautar wani Allah ba ma'anar waje na Allah yake nufi wurin ba to shine wallazina takhudhu min duni min dunihi awliya wanda sun karki watan wasu abun bauta wanda ba Allah ba kasan an ka tambaye su me yasa suke bauta magoma kan sai su ci wai ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to ai mu abin da samu ke bota masu wai don su kai su mu kusa ga Allah ne suke cewa wasu ke bota waɗannan gumaka din wai to shi din ne ah to shi ne Allah ce Allah hafizun alaihim kuma ba ta alaihim da wakilin manzo Allah ba a tilasta maka dole sai ka tilasta musu ba sai imani ba a'a iyaka kai dai ka musu wa'azi kurum kai ma malami mai wa'azi kai ma haka nan ba kai ne zaka ci samu kowa sai ya shirye ba iyaka kai da kai wa'azin da zaka shi kenan in an dauka yake da shi ya ya rige wanda yake da shi in ma ba a yi ba dai kai ka isar da sakon da aka ce to shine Allah madauki zaki ya ce وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا
sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa bayan wannan yake cewa waka zalika to haka nan dai ne ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama wato misalin yau wahayin nan ne shi na lalace waka zalika to haka nan dai ne kamar dai ne kasan wannan wahayi aka yoshi to haka nan ne auhaina ilaika mun kayo wahayi gare ka qur'anan na wannan alqur'ani arabiyan wanda Allah ya sauka da shi kuma da larabci kuma Allah ya sauka ma da shi ne litun zira don ka gargadi ummal qura uwa alqaryu gaba dai wa man haulaha da duk abin da a gefinta ma'ana wai makka da sauran garuruwan da a gefinta baki daya sannan watun zira kuma don ka gargaɗi mutane yawmal jam'i daga ranar nan ta taro shine ranar taro wadda wannan ranar taro din la raiba fihi ba kokanto a cikin zuwan wannan rana sai ta taho din kuma wannan rana fariqun fil jannati wato da an zo lahira wai ma'ana jama'a kala biyu ne fariqun fil jannati wasu jama'a cikin aljanna suke wa fariqun fis sa'iri wasu jama'a kuma cikin wuta Allah ya kiyaye mu to nan Allah madauki yake cewa wato na waka zalika haka nan ne muka yi wahayi shine auhayna muka yi wahayi ilayka zuwa gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qur'ana wannan alqur'ani kuma arabiyyan da larabci kuma da yake cewa mun sauka da kwanan bilisanin arabiyyin mubinin da harshe na larabci wanda yake mabayyani Allah madaukin sarki ya saukar da shi wannan wato alqur'ani din to yana shine Allah yake tabbatar ma da yake tabbatar da cewa ya saukar da shi wannan alqur'anin ne da larabci sannan kuma litun zura ummul qura don kai magarshen uwa alqayu gaba ɗaya abin da yasa ake cewa makka uwar garuruwa wai saboda ita ce gari na farko duk duniya gaba ɗaya saboda nan wannan dakin na Ka'aba din duk duniya shi an gaba ginawa shi zaka ji wata ayata ke cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata farkon daki wanda an ka aza shi a duk bayan ƙasa gaba ɗaya shine wannan dakin na makka din mala'iku suka yi shi farko sannan lokacin da aka yi ruwan dufana sannan sai an ka ɗauke shi kuma bayan sannan daga baya zuwa annabi ibrahim kuma sannan allah ba shi umarni da shi da annabi ismail kuma sun ka sake ta da ginin nashi ɗin to dai haka nan dai aka ce gidi haddakawa yanzu halin da ake cikin to shine saboda kasancewar shi wannan watan garin shine farko wanda an ka fara to shi yasa ake ce mashi ummul qura shine a uwar garuruwa gaba daya wa man haulaha da duk abin da a gefenta kaga sauran duk garuruwan da a gefenta ai kaga duk tun daga can kusa gaci da haka wannan inda muke duk mun shiga ciki to wa man haulaha kenan to da haka duk kowanne daga cikin su ya shiga wanda Allah madauki sarki ya aika manzo Allah ya ce kuma domin ya gargade su na aka ce aka ce ya gargade su ba a ce kuma ya masu bashara ba wai saboda ga lokacin tsantsar kafirci ne aka tsura shi tsagaro ne sosai to da haka kaga lokacin ba magana bashara ma'anar bashara ko can shine a faɗa ma ga alkhairi ga ta abinda aka tare dan maka lahira kaza kaza na jin daɗi to a wannan lokacin yaƙi ne aka so aka a jawo su tukun sun kahe akan su sun bauta ma gumaka akan kafirci tsura to kaga yanzu wannan magana gargadi aka yi in ba a yi imani ba akwai wuta akwai kaza da kaza da kaza da kaza to shi yasa ba ambaci kalmar bushara ciki ba tare da cewa da tare suke shi manzo sallama Allah ya koshi ko can bashira ne wani wani zira ne shi ya to shine litun zira don ka gargadi umar qura uwar garuruwa gaba daya man haula hada dukkanin abubuwan da a gefenta watun zira yawmal jam'i kuma kai gargadi da ranar nan ta taro wato shine wanda za a yi taron da ba a taba yi ne ba wanda shine taron tashar kiyama wanda kai san da yanzu ko taron kasa an ka ce za a yi gaba daya ai ba karamin aiki bane na ƙasa a ce duk ƙasa kowa ya taho gaba ɗaya kamar yanzu misali a ce duk ɗin najeriya kaf ɗin su kan wanda ya tsaya maza da mata manya da ƙanana sai a shi na wani wuri a ce a duk haɗu can wurin gaba ɗaya a za a gani ne yanzu taron mai jangada aka yi na shekaru shekara shekara yan wasu mutane da kaɗan ebuwa yanzu misali sai a ce sai ka tonan garin gana misali waɗanda sun ka ce nan garin cikin ɗan ɗaɗiƙar godal misali gaba ɗaya ɗan ka kasa goma kashi guda sun tafi kashi guda ba su tafi ba to kowane gari don haka na ake ɗin kashi guda kucin goma ba su tafi ba amma ka gaiwa taron da ka zama to yana da an ce yanzu duk misali kaf duk Najeriya a haɗori guda to shi wannan ba Najeriya duk duniya ce za a haɗuwa ko a ce yanzu a taron duk Afirka gaba ɗaya kaf duk Afirka a haɗuwa ta ƙasa guda duk duka ai ba kalmar to balle duk duniya gaba ɗaya to shi yasa aka cewa yau maljama'i kaga babu wani ran taro in ba nan ba to shi ne maljama'i wanda lalai ba fi kuma ba ko kan to wannan ranar sai an yi ta inji Allah madaukakin sarki wanda fariqun fil jannati wasu jama'a kuma yan aljanna ne Allah ya samu cikin su wa fariqun fis sa'ir wadansu jama'a kuma cikin wuta Allah ya kare mu daga cikin su wannan taro karshe za a yi shi ne kuma domin gwadin darajar manzon Allah sallallahu alaihi don a wannan rana ne kowanne manzo za a zo gare su neman ceto ya ce abin ya haikari ne tun daga annabi Adamu har zuwa annabi Nuhu har zuwa su annabi Ibrahima har zuwa su annabi Musa su annabi Isa zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan karshe ya zo ya yi wai don ɗaya abin da yasa aka ce don a gwada darajar kakka ɗauka cewa nan duniya da aka yi ta waɗin manzala ya fi kowa dada cikin manzanni shi abu kaza kaza don ga ka ɗauka don ba sunan ne to ran tashin kyamar sayar nan ga su kowa na nan don a gwada ma girman nashi ɗin ka san ba a gane wani babban ne sai inda kowa na nan ɗin sannan za a gane lalle wani babban ɗin to saboda haka wannan shine kuma lokaci yayi za mu tsana sai mun dawo insha Allah muna fatan da muka daidai Allah karɓa mana kurakuran mu Allah ya fi muna Allah fahimta da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya ba mu dukkanin alkhairin a cikin wannan wata Allah ya karɓa mu dukkanin ibadun da muke gudanarwa dukkanin masu neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban a nan duka muna fatan Allah ya biya mu da kowa ƙarshen alkhairi masu neman addu'o'i akan kasuwancin su da manoma da masana'o'in mana nuna ma'aikatan na gwamnati da ɗalibai masu karatu duka muna addu'a Allah ma kowa jagoranci Allah ya ba kowa nasarori cikin abin da yake tafiyarwa don alfarar manzon Allah su salama muna roƙon Allah ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata Allah ya biya mu da kuma ƙarshen alkhairi Allah ya ba mu dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira don alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima gulik al-khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله